بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin ranar litinin goma ga watan safar shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 4 ga watan August 2025 wannan shine darasi na 361 cikin jeren darussa daga karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad ولفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وان داك بسني لسنا ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله وانا لتاكي نزاد المعاد يا كسن شيء لتاكي نقومي دروانك دنغني لتفرق من الله صلى الله عليه وسلم ذكرنت وسد العادنسا malamai suna jinjina ma ibn al-qayyim akan wannan littafi musamman lura da cewa ya rubuta asalin zadul ma'adi ne a halin tafiya a ƙasar makka inda ya je aikin hajji da mujawara nesa da iyalansa nesa da tafansa nesa da kayayyakinsa Allah ya saka mashi alkhairi dan ba manta ba muna bibiyan wannan malami inda yake mana darussa akan alƙalanci da hukunce-hukunce waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke musamman game da sha'anin zamantakewa da auratayya da abin da ke da alaka da haka za mu tashi a inda ke cewa faslun fi qada'ihi sallallahu alaihi wa sallama fi sadaqi bima qalla wa kathura wa qada'ihi bi sihhatin nikahi ala ma ma az-zawj min al-Qur'an ga wata gaba wata ce bayani akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alƙalanci ta hanyar zartar da aure da aka daura da sadaki kaɗan ko mai yawa sannan kuma Nabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da ingancin auren da aka daura alhalin mijin bai ba da komai ba sai dai kasancewar shi yana da Qur'ani wato alramma ne kuma haddaci ne wannan alfanu da za ta cina alqur'ani da ke tare da shi shine sadakin ta sadaki yana cikin rukunin aure a musulunci wanda wato ana ba da kudi kuɗi da za a bayar ruwa wato farin kuɗi ko kayan kuɗi kamar dabba ko abin hawa ko gida ko sutura sannan kuma ana iya ba da wato abin da yake istijar wato kamar a yi wani aiki kamar da annabi musa ya yi aiki in ni uridu an in ki haka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta asharan fa min indik annabi musa sai da cika shekara goma yana musu aiki a gona da kiwo kaga istijar ne sai kuma wata manfa'a ko wani abu na kuɗi kuma kamantansu to akwai saɓani da malamai suka yi wanda za mu zo mutu zai ambatan mana game da meye mafi ƙarancin sadaki meye kuma mafi yawa ranar ne aka sha bamban wajen mafi ƙarancin nan abin da ya shahara a malikiya shine sai ya kai rubu dinar abin da ya shahara a mazhabin abu hanifa shine sai ya kai dinari guda dinari ɗaya yayin da malikiya suke ganin rubu'i shi kuma ce sai ya kai dinari ɗaya ko dirhami goma yayin da malikiya suke ganin rubu dinar ko dirhami uku a mazaban abu hanifa sai ya kai dinari guda wanda dinari ɗaya a yanzu ya kusa dubu ɗari shida dinari ɗaya tunda rubu dinar shi ne dubu ɗari da sittin yanzu ko ko da wani abu makamanci haka tun ga gangace times four zai baka wajen dubu ɗari shida da wani abu dinari ɗaya ko dirhami goma saboda kuma ya kafa hujja da faɗin Allah a faɗin Allah a menene an tabtago bi amwalikum muhsinina ghayra musafihi yace yace musana ta ghayra musafiya ce yace abin da ake cewa malu dole sai ya kai kantara kantara kuma shine abu mafi karanci shine dinari ɗaya hujjar da suka kafa kenan a mazhabin Abu Hanifa to Shafi'awa da mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal su ne suka tafi akan abin da ya zo a cikin nasoshin da malam zai hakaito mana su da yawa a nan sannan sai mu ji ƙarin bayani a kai insha Allah a takaice yake cewa sabata fi sai muslim an aisha radiyallahu anha kana sadaqun nabi sallallahu alaihi wasallam bi azwajihi fintai asharata uqiyatan wa nasha'in fadhalika 500 ya tabbata inji al-imam ibn al-qayyim yace ya tabbata a cikin sayyid muslim ana aisha radiyallahu anha daga saida aisha Allah ubangiji ya kara mata yadda take cewa kana sadaqun nabi sallallahu alaihi wasallam li azwaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sadakin da ya baiwa matansa ya kasance tintai asharata uqiyatan uqiya goma sha biyu wa nasha'in da rabin uqiya fadhalika kaga wannan shine kwatankwacin 500 dirhami 500 wato uqiya abin da ake nufi da uqiya shine kuɗi na zinari ko na azurfa da ya kai wani nauyi na musamman nauyin shi a yanzu shi uqiya din shine kaman daga gram 28 zuwa gram 30 abin da daura a ce gram 28 ko gram 30 a wannan shine approximately shine yake madadin abin da ake ce maquqiya kwandala ta azurfa ko zinariya to sai an kirga wannan kwandalayen ta kai guda ko nauyin guda goma sha Allah sa mun gani sintai asharata uqiya kaga in ka ce wannan a a uqiyan guda goma sha wannan gram din 30 so goma sha biyu ko zai baka 360 ukiya 360 to ukiya 360 din yanzu a bisa current abin nan exchange rate watakila ya haura miliyan kamar miliyan 2 da 100 to wannan shine sadakin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya na matansa haka yayin shi ma sadakin da aka biya kenan nasu sai dai akwai Ramla bintu Abi Sufyan ita nata bai kai wannan rate din ba ya tsaya ne akan dirhami 400 kamar da ya tabbata cewa abin nan mai sunan shi najashi shi ya daura mata aure da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shi biya wannan salakin dirhami 400 daga ainihin taskarsa to wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya biya ke kuma wannan shine asali game da sadaki kamar da Allah ya ce wa in aradtum istibdala zawjan makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara in mutun ya auri wata mata wata na ga yana so ya rabu da ita ya canza da wata to waccan ta farkon ya riga ya bata qintar ibn kasir ya ce shine tarin dukiya wani abu na arziki kamar miliyan biyu kaga ya kai dukiya ko Allah ya ce fa ta kudu minhu shay'a karkace zaka kwace to abinda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya tashi yin aiki da alkur'ani shi baya yin ba masa da'a bane na shi full package ne Allah sa mun gani shi sa to nashi yayi biki da yawa amma a wajen wasu wanda ba shi ba har sauran sahabbai za mu zo mu ji har kuma sauran ya ayyuhan nasu to ba dole bane sadakin ka sai ya kai haka karka ce sunna ne kai sadaki sai ya kai miliyan biyu ba haka ake lissafin sunna ba wannan zama za ta yi wahala matan da galibi usadai masu zafin kafin sunna kuma talakawa ne wani ya taɓa ganin miliyan biyu da haka wannan sunan dama ba da shi yake ba ma yace sunna ce sai dai kawai ta azumi kaman ba ba haka karatu yake yi ba ana so annabi maka yadda annabi ya kai matuƙa ne wajen aiwatar da abinda alqur'ani ya umarce shi Allah ya ce wa atitum idahunna qintara ashe abinda za a bayar dukiya ce mai yawa ake so a bayar duk wanda zai iya bayarwa to ba da sadaki mai yawa dirhami 500 dirhami 400 in an yi converting zai baka wannan kuɗin akalla miliyan 2 da wani abu wani hadisi ne tabbatacce kamar yadda malamin ambata yana cikin sayyid muslim ah wa qala umar radiyallahu anhu sayyidina umar yake cewa ma alimtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nakaha shay'an min nisa'ihi wala ankaha shay'an min banatihi ala akthara min 12 uqiyatan wani hadisi kamar yadda yake a cikin sunan tirmidhi ya kuma zo ma a cikin musnad imam ahmad ibn hanbal sayyidina umar ne a zamanin sa yanzu wannan kudin dirhami 400 ko dirhami 500 mu ne yanzu misali da muke magana talakan an ce miliyan biyu sai ji wata wani kuɗi ne wani wayar da ke hannun shi mata fi miliyan biyu waya wannan da mutane suke rike yanzu akwai ta miliyan biyar ma wata gidan kashi biya ko ba haka bane wani sirar da ke jikin shi ma ta fi miliyan biyu to kai ne za ka baka miliyan biyu suka ga za ka fara wani musallahu rizqal ibadihi la bago fil ardi ka fara rashin mutunci a bayan kasa ka dauka kai arziki ko to wannan kudin sai mutane suka zo suka fara bada sadaki ya ninninka wannan kudin aure yayi wahala yayi tsada sai Umar ya hawo kan mambari sai ya hudu ba yace to sai faɗa wannan magana yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ban taba sanin ya bada aure ko ya karba da fiye da ukiya 12 ba saboda kada wanda ya ƙara bada sadaki fiye da haka Umar ya saka abin nan kenan ya saka ba yace kada wanda sadakin yarsa ko matarsa da zai aura ya wuce ukiya 12 in aka sake ya wuce kuma yace ni da ku ne ya sako ya gama hudu ba salahi alau sai wata mata kawai ta tsare shi wata mata su kuma tanan majalisi kai Umar na ka samu wannan karatu kai baka je Allah ta samu wannan ayi kai baka je Allah ya ce wa atatu idahunna qintaran ba kai yanzu abinda Allah ya yi tsaki kake so ka ka tare sai Umar ya dawo mun bari ce jama'a na dawo na zan ya fatawa ta yace kullun nasu faqihun wa Umar la yafqahu yace din mutane sa da ilimi ne da kadai tashi yace na janye jama'a kowa yace duk wanda zai bayar ya bada abinda ran shi ya yadda ya bayar duk mutumin da yake da kuɗi kuma zai bayar yake duk abinda ma tsabat nafsu to ya bayar in ma qalla minhu aw kasura ko da yawa ko kadan idan tsabat nafsu falyadfa idan ran shi ya so ba takura mai aka yi ba kure shi aka yi ko a gwada mai iya arzikinsa ba babu laifi in ya bayar da wannan jisir na umar shine wanda ya kawo mana riwaya al-imam at-tirmidhi amma asalin riwaya haka take a cikin sahih muslim a cikin sunan a cikin muslim imam Ahmad ibn Hanbal wa qala at-Tirmidhi hadithun hasanun sahihun wal uqiya 40 dirhaman uqiya tana matsayin dirhami 40 kaga dirhami 40 sau 12 nawa kenan 40 sau 12 nawa kenan 180 kaga shine 180 ko round of the 500 saboda ai duka approximation وفي سيد وفي سيد البخاري من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أتكين حديث عندك تكين بخاري نا سهل ابن سعد السائدي ماذا الله صلى الله عليه وسلم يتشي ونمتن تزوج ولو بخاتم من حديد كي أوري كودا ذاك ديا وتزوبيني نبكين كارفي wanda an tabbatar da bai da darajar da za a kira shi da wani kuɗi mai yawa wannan na halascin a yi haka ɗin wafi sani abi dawud min hadisi jabirin annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man a'ata fi sadaqin mil akaffaihi sawiqan aw tamran faqad istahalla wanda di ya bayar da cikin tafin hannunsa guda biyu mil akaffaihi sawiqan wato sawiq shine kaman gari ne na alkama sai kuma ake mishi wani sarrafawa wanda za a dan bashi tsoro da wuta ya zama kamar dambu haka ko kamar yadda kaga ana wa garin kwaki kaga garin kwaki daka shi ake ko mu ce jika shi ake a markada sannan a tace sannan a dan bashi tsoro da wuta shi ne wannan garin kwaki da kake gani saboda ka sai zama za a iya ajiye shi wata da watanni kuma yanzu yanzu na ana bukata da an sa ruwa kona ba sai zama abinci to haka ake yin asawiq suna yin amfani da shi saboda in za a yi doguwar tafiya da kuma doguwar ajiya da kuma sauƙin sarrafawa yanzu nan za a zuba mai ruwan zafi ko ruwan sanyi ko a ɗan dama shi ko wani abu makamancin haka to wannan abincin asawiq au tamran ko kuma busasshen dabino mutum ya bada cikin tafin hannunsa fagadista halla to ya halasta wa kanshi wannan mata wannan hadisi game da malamin ambata yana cikin sunan abi dawud da littafin musnad al-imami ahmad ibn hanbal sai dai hadisi ne da'ifi saboda akwai mutum mai suna musa ibn muslim wanda ya kasance mutum ne mai rauni a wannan isnadi وفي الترمذي أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين haka nan ya zo a cikin sunan ta limamu tirmidhi ta hanyar wato amir ibn rabi'a cewa wata mata cikin banu fazara ta yi aure ta anshi silifa takalmi aka ba ta takalmi one pair na takalmi takalmi kafa daya sai ta ansa a matsayin sadaki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata raditu min nafsiki wa maliki bina alaini yanzu kin yadda ki mallaka wa da wani mutum kanki kuma ya mallake ki hadda dukiyarki don mijiya da tasarrufi akan dukiya kuma ya zama da sadakin ki kawai waɗannan takalman qalat na'am tace kware kuwa fa ajazahu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zartar da wannan aure wannan shi yana cikin sunan Tirmidhi amma shi ma hadisi ne mai rauni saboda a cikin isnadin sa akwai Asim ibn Ubaidillah wanda malamai suka ce mutum ne mai rauni al-Imam Tirmidhi ya rawaito da Ibn Majah wa fi Musnad al-Imam Ahmad hakanan a cikin Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da ma Sunan al-Kabir na al-Baihaqi min hadisi Aisha radhiyallahu anha عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله يجي إن أعظم النكاه بركة aisaruhu mu'unatan ko ma'unatan lallai mafi girman aure da ke da albarka auren da ya fi nauyi a wajen albarka shine auren da ya fi sauƙi a wajen sadaki a wajen sadaki da sauran hidindiminsa idan aka yi sauƙi to sai a samu albarka wannan hadisi wanda yake yana cikin musulun ahmad ibn hanbal da littafin abu abdullahi da hakimin ne saburi da kuma albayhaqi shi ma hadisi ne da'ifi saboda Isa ibn Maimun al-Wasiti wanda Imam al-Bukhari yana cewa munkarul hadith haka Isa da shabe tabbata ba inda yake wato akwai wani lafazi wanda zai karfafe shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa min yumnil mar'ati tashilu ma amriha wa qillatu sadaqiha daga cikin albarkan mace akwai samun sauki wajen neman aurenta ba a kawo matsaloli iri daban-daban ba ce sai an jigun wani mutum a lakwaja sai an jira wani ya dawo daga umara ai sai babbar sallah ku jira tana da wani wanta yana aiki a ingila sai ya zo da babbar sallah ko disamba ai ta jira in ya zo a ce sai an kawo minti sai an kawo biredi sai an kawo gas kuka ai ta abu iri daban-daban ko mun gane a sa rana a ce an daga duka za abu ya fita a kanka wannan kaga babu sauki me yasa saboda daga nan duk wanda ke da alaka da auren zai ta Allah wadare ai ta suka abin ka sai a kwashi albarkar shi kaji da dini ke amma wanda kuma daga zaran an zo aka ga an yi sauki to da uwa angon ko mai neman auren da abokai shi da ƴan uwansu kai wanda ya kyautata mana wallahi mun je neman auren shi ƴaƴan shi alhamdulillah Allah ya sa albarka to wannan sai ya jawo auren albarka nabi ya ce da kuma killatu sadaki haka zo sa sadaki kuma sai a saka abinda za a ji cewa an yi sauki da wannan isnadin shi kyakkyawa ne yana cikin yana cikin abin nan sai ibn hibban da akwai wani ma kuma a cikin sunan abi dawuda da nabi ya ce khairun nikahi aisaru mafi alkhairin aure shine wanda yake da sauki mutane yadda suke ɗauka wai aure sai an sha wahala sai an sai sun yi wani biki wanda ba a taɓa yin irinsa ba wannan baya albarka daga harshen manzo Allah sai kuma ana gani a aikace za a gama shan wahala a ci bashi a sha wahala wani ma kafin ta haihu ma an sake ta ko kuma a satin farko zai nadama ma me yasa ya aure wannan matar sai dai kawai a zaman doya da manja saboda ya riga ya asara kuɗin shi ba zai iya kuma cewa bari ya kore ta ba so irin waɗannan suna nan da yawa a cikin rayuwa su waɗannan suna ƙara ƙarfin wancan lafazin da malaya ambata na na al-Imam Ahmad ibn Hanbal wa fi sahihayn anna imra'atan ja'at ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya rasulullah inni qad wahabtu nafsi laka a cikin sahih bukhari da muslim wata mata ta zo ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya manzon Allah ni na baka kaina inda manzala sai sunama ya ce ya yarda shikenan aure yayi ba sai an je an nemo waliyai ba ba sai an yi siga ba ba sai an yi wani abin nan wani wani jira ba kuma Allah ne ya ce mishi mamra'atan mu'mina in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiy an yastankiha khalisatan laka Allah ya baka wannan damar duk wacce tana son ka kana son ta zama matarka to annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga kai ya kalle ta faƙamat tsawilan ta daɗe a tsaye nabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mata e ko a'a ba malamai suka cewa daga cikin ladabin abinda ake so daga mutum kar ya furta mace baya santa baya cikin dattaku da sanin ya kamata da mazantaka wannan an bamu mata shi ai mun kanta hadisin barira ko tace ni ba na so to wannan na mata ne jama'a saboda su da zuciya suke yin abin su amma kai namiji da kake yi da kwakwalwa kake yi da hankali to ko baka san mace baka ce mata ba na son ka dai mata ta fahimta a hankali kaga annabi ya ga dama ya ce mata a malama da Allah ki yaku kawai dan kin gallo usabi ki to ne kira so ya annabi ya ce mata haka bai dai kai ya kalle ta kawai sai ya kau da kai ya kau da kai saboda ita mace in ka taba ga mata wannan abun har abada shi kenan kun shiga cikin jidali za ta haifar maka da matsala fiye da kake tsammani amma kai namiji ka saba a cikin ka ba a san to shikenan Allah Allah Allah haka kowa da rabon shi hasali ma an baka wannan hankalin ba sauran uwar ka ba za su zazzage ka ce kai sakari ne baka da zuciya an ce ba a san ka ka tsaya so da haka annabi ce mata eh ko a'a sai yi shiru to da haka idan mace kai maka tayin kanta to baka fitowa karara ka nuna mata wai kai dan duniya ne a'a sai ka mata cikin lubufi yadda za ta fahimta a mutunce yadda irin yadda annabi da nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala rajulun ya rasulullah sai wani mutum ya ce zawwijni ha wani ustadi yana ganin kawai banza za ta wuce shi sai ce to shi yana so in lam yakul laha bika haja in baka so ya manzo Allah to ni ina so fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce fa hal indaka min shay'in tusdiquha iyaw shin kana da abin da zaka bata wannan matar ta nuna jarinta wajen kauna da take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Anas ya karantar da wannan hadisin sai wata diyar shi a majalisar sai ta yi tsaki ta ce kai wannan mata ta ba da mata wallahi Anas ya ce zan buge ki a nan wajen baki da hankali annabi ta ce tana so ba wai irin ai ta ba da maza ta ba da mata ka sa yin mata suna irin wannan arrogance din bukhari har babu ya guda biyu akwai babu ardil mar'ati nafsaha ala rajul salih ko kuma babu ardil rajuli ibnatahu ala rajul salih mace ta ga mutumin kirki ta ce tana son shi ko kuma wato kai kana uba ka ga mutumin kirki ka mai tayi ya aure yarka duka akwai waɗannan amma duka aka ce ar-rajul salih mutumin kirki wanda zai ba zai wulakanta ta koye mata gorin cewa ke kika fara cewa kina so na ko kuma ya taken advantage din cewa tana son shi ya ta mata wulakanci ba in kuma har baya ma son ta to zai mutunta ta ya girmama ta ba zai mata wulakanci ba saboda mata da suke ganin wai wannan zubewa ne waɗanda suka haka su fi daraja wurin Allah domin su sahabbiyat ne mutanen kirki ne na farko amma dai halas ne ba haram ba ne idan mace ta yi kar kuma a kyare ta sai wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi to kana da abin da aka bada sadaki qala nabi ya ce sai mutum ya ce ma indi illa izari haza shi ba ni da komai sai wannan kwarjallan da ke jikina fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce innaka in a'taitaha idaraka jalasta wala idar laka to kai za ta malam idan ka bata wannan zaka zama tumbur idan kuma ka ce ka bata ka bata haka ko ku raba ba zai ishi ku ba faltamis shay'an je ka nemi wani abu qala la ajid shay'an yace na je na duba ban komai ba bani da wani abu zan bayar nabi yace faltamis walau khataman min hadid ka je ka samu wani abu koda zoban bakin karfe faltamasa falam yajid shay'an ya fita ya shiga bai samu komai ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya bashi wani option yace hal ma aka shay'u min alquran shin kana da wani nasibi na alqurani abinda ka haddace abinda ka karanta abinda ka iya qala na'am suratu kaza wa kaza bi suwarin sammaha yace ina haddace sura kaza da sura kaza a wata riwaya bakara ne da ali imran Nabi sallallahu alaihi wasallam yace qad zawwajtukaha bima ma'aka min alquran to na aura maka ita da sakamakon abin da kake da shi na alkur'ani wato kaga yanzu an ba shi aure da wani abu na manfa'a wani abu na amfani ne aka ba shi shine wato zaka ci moriyar qur'anin da yake ci zai koya mata zai saurari hadda a wurin za ta ba shi hadda zai mata fassara da sauransu to za a ba mutum aure da abin da yake manfa'a ne ba dole sai farin kuɗi ba ko abin da yake kayan kuɗi ne kamar abin hawa ko gida ko fegi ko sutura ko na abu makamancin haka ko littafi ko yawwa sai yake cewa a wannan hadisi kamar da muka jira cikin bukhari haka muslim ma ya rawaito shi wa qala an-nasa'i a cikin wa imamu an-nasa'i yake cewa ya rawaito anna abu talha haka khataba ummu sulaim abu talha ya nemi auren ummu sulaim uwar anas radiyallahu anhu wa anha to lokacin abu salama bai musulunta ba fa qala ta ce wallahi ya abu talha afwan ko abu talha ta ce wallahi ya abu talhata ma mithluka yuraddu irin ka ba wanda za a kiba ne walakinnaka rajulun kafir sai dai kai ba musulmai domin musulma ba ta auren kafir babu kafa'a kamar da muka tattauna ran musulmi zai iya auren mace bi kitabiya qur'ani ya halasta mushi wato ba yahudiya ko kirista wata ke muhsina wata ke katangaggiya daga barna saboda shi yana sama da ita in ta aure shi ta samu ƙarin daraja kuma zai iya juya ta zuwa ga musulunci amma musulma ba za ta auri ba yahude ko kirsa ko wani irin wanda ba musulmi ba saboda ita kuma in ta haka ta faɗi ƙasa an faɗo da ita kuma ba dole ta iya juya shi ba zuwa musulunci zai iya ci gaba da wato halaka ta hata ba musulunci ba kamar yadda yana faruwa a cikin wasu ƙabilu ko wasu al'ummomi a nan Najeriya wanda suke haka akwai al'ummomin da ba su damu da wannan ƙa'ida ba za ga musulma mijinta kirista galibi mutanen south west da irin kamar south east irin jihohin benue jihar abin nan edo da irin kasashen yarbawa za ka iya gani irin wannan musulma mace musulma kuma ta auri namiji kirista ko ba wanda idan a wannan kwaba ce ya saba wa shari'a ba daidai ba ne aure bai yi ba a irin wannan yanayi to sai ta ce kaga kai kafiri ne wa ana mar'atun muslimatu ni ko musulma ce wala yahillu li an atazawwajaka bai halarta na aure ka fa in tuslim inda zaka musulunta fa zaka mahari musuluncin ka shine sadaki na wa ma as'aluka ghayruhu ba zan tambaye ka komai ba fa aslama fa kana zalika mahara sai musulunta sai zama sadakinta shine musuluntarsa kala sabitun sabitu ibnu aslam albunani kenan yace fa ma samina bi imra'atin qattu kana akrama maharan min ummi sulaym mu dai mu taba jin wata mata wanda sadakinta ya kai darajar na ummu sulaym ba shine duka musuluncin da muke shine sadakinta kaga dai mata shi komai a hannu ba mata shi abu mafi daraja shine addini da imani shine kuma fa dakhala biha ya tare da ita fawaladat lahu ta haifa mishi ƴaƴa su Abdullahi da sauransu wanda suka haifi manyan gwaraza cikin malamai da jarumai da mashahuran mutane a cikin musulunci kisa ce mashahuriya in ka koma cikin sunan Nasa'i al-Kubra ko cikin littafin Ahkamul Jari na Sheikh Al-Albani ko cikin littafin abin nan abin nan wato Ishratun Nisa'i na dai shari'a mun Nasa'i za ga labarin insha Allah shi da malam yana kawo mana waɗannan hadisan ne da ya kawo su don bayani akan wato karancin sadaki kamar yadda muka ambata tun farko cewa shi sadaki malamai sun yi sabani game da karancinsa ga abin da muka sani na malikiya shine rubu dinar wanda haka din su kuma kiyasi ne akan cewa domin in za a yi wa mutum haddi na sata dole a san kimar me ya sata kimar ne ta kai nisabi shine rubu dinar ko kuma talasu darahim yanzu suka ce a yi kiyasi a kan haka su kuma hanafiya suka ce a kiyasin a kan ƙanƙara dukiya shi sa suka yi kiyasin su kuma da wato dinari ɗaya ko kuma dirhami goma su kuma shi ne ƙarci saraki a gunsu sai mazhabin shafi'iyya da na ahmad ibn hanbal su ne suka tafi akan zahirin waɗannan hadisan shine cewa sadaki ba shi da aƙal duk abin da mace ta yadda idan mai hankali ce ko waliyinta ya yadda daga cikin kuɗi ko kayan kuɗi ko abin da ya zama manfa'a ko wani abu da ya zama ujira da za a yi wani aiki ko ta hidima idan ta yadda da shi a matsayin sadaki shikenan ya zama sadakinta ko kuma idan waliyin ta yadda shikenan ya zama sadakinta kuma za a iya ƙari akan abinda aka ce ka kawo kamar yadda Qur'ani ya nuna cewa kuma abin nan waladna alaikum fima taradatin bihi min ba'd al-farida bayan abin da aka yanka maka ma yanka maka 100 misali zaka yi kawo 150 kace na ƙara hasali duk abin da ake na hidima aure irin su irin su akwati da sauransu suna cikin wannan ƙarin sannan kuma za a iya ma abin nan wato biya a bashi shine zaka ji ana faɗa ko aure a ce na kadan wato an biya yanzu kenan cash ko ko ajalan wato za a bayar daga baya ana iya ba da bashinsa daga baya a bayar ana iya kuma ba da part payment a biya instrumentally a biya wani sashe daga baya a biya wani duk ya halasta in dai an yi yarjejeniya babu illa a cikin insha Allah zai zo ya gaya mana conclusion ɗin da shi yayi sai ce fatadan mana hadal hadith anna sadaka la yataqaddaru aqallu kaga wannan hadisai suna nuna mana cewa sadaki ba a yi mishi gwargwado ba a sa mishi iyaka na mafi karancinsa wa anna qabdata sawiki cewa danki na garin alkama wa khatamal hadidi da zobe na karfe wanna alaini da takalma yasihu tasmiyatuha mahar za iya bada sadaki da su wa yahillu bihaz zawj wa tahillu bihaz zawja kuma ta ta halasta ga mijinta wata dammana annal mugalata fil mahari makruhatun fin nikahi kuma wannan karatun yana nuna mana cewa sanya tsanani a gun sadaki to abin kyama ne tsananta sadaki ba abu ne mai kyau tsanantawa kuma malamai suka ce abu ne nisbi wato za a duba martaban mutumin da kuma darajarsa kamar yadda muka ji game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji annabi ya biya sadaki wanda a yanzu ana kimanta shi da sama da miliyan biyu kuma a gumman zalar sallallahu alaihi wasallama shi da yake kyauta kamar iska shi da kuma yake aiki da qur'ani to the fullest qur'ani kuma ya ce wa ayatu idahunna qintar to gun annabi wannan ba ba mai yawa bane kai ma haka yanzu idan kana da arzikin da zaka biya miliyan biyu in ka biya miliyan biyu ba mai yawa bane ya danganta da arzikin mutum da halin karamcin shi da kuma mai da tukuicin da aka masa domin ba ka ɗaya da aka yi ka zo ka ganta da girmanta da balagarta da hankalinta da wayanta wata ma da ƙur'aninta wata ma da digirinta ba ka san da ɗaya da suka sha wahala da ita ba kawai ka zo ka ɗan mata zance ɗaya biyu haka kawai ka yi ta tana son ta daina jin magana kowa sai kai kuma a ce an ba ka ita kuma shi kenan ba wanda ya kai ba wanda ya kai ka iko a kanta iyayen ma ba su isa ta je gunsu ba sai ka yarda ko mun gane darajar da aka baka an baka ya to dan ka dauki kudi ka bayar a matsayin sadaki ko nawa ne ba ka sa wani amma dai zama da cewa a urfin mutane da inda kake rayuwa to wannan sadakin ana kallon shi a matsayin mai sauki sannan a matsayin ka na dan adam wannan kudin baka takura ba ina ma'anar takura a ce wata kila sai ka ci bashi ko duka albashin ka ya tafi akai ko sai ka je kana karama karame ko sai yan kwamitin anguwa an ta ruba a masallaci cewa a hada wani sadaki kaga ya zama wahala amma abin da kawai za ka je ka yi transfer baka damu ba ko abin da ka ɗauko kawai ka bayar wani misali yana da sito ya fi girma masallacin nan cike yake da masara idan Allah wannan da ya ba da buhu biyar masara sadaki ne a ciki buhu biyar ɗin wata gidan ta kai dubu ɗari biyu da hamsin ko to ne ya samu ɗari biyu da hamsin ɗin ya samu jari shi kuma ya ga shi kuma sai ce to ba da dubu talatin kai kuma ko mun gane bambancin so da haka la aqalla lahu amma kowa za a ce ya bayar gwargwadon arzikin shi gwargwadon kafa'arsa وتضمن أن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح وأنها من قلة بركته وأسره sannan kuma tana haifar da shi'umci a auren ta zare albarkarsa kuma ta sa yayi wahala ta sa auren ya zama akwai kunci a ciki wa tadammana wannan katun kuma yana bayyana mana cewa annal mar'ata idza radiyat bi bi ilmi zawj haka nan mace idan ta yadda da ilimin da mutumin yake da shi ilimi na addini wa hifzihi lil qur'ani da kuma qur'anin da ya haddace aw ba'dhi ko wani sashi na alqur'ani min mahariha tace wannan ne sadakinta wannan malami ne ta yadda ilimin shi ne sadakinta wannan ma da ne ta yadda irin haddace sadakinsa to shikenan jaza zalika haka ya halasta wa kana ma yahsul laha min min intifa'iha bil qur'ani wal ilmi huwa sadaquha sai da mana wannan abin da ta amfana na ilimin sa ko qur'anin sa da zai koya mata shine sadakinta kama idza ja'ala sayyidu itqaha sadaqaha kama yadda idan mutiya da baiwa yace mata to zan yanta ki kuma yancin shine sadakinki kama da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanta safiya ko wa kana intifa'uha bi hurriyatiha wa mulkiha li raqabatiha huwa sadaqaha sai da mana cewa wato cin moriyar da za ta yi na yancinta da samun ta mallaki kanta yanzu ita ba baiwa bace shine sadaki wa za hu alladhi ikhtaratu ummu sulaimin min intifa'iha bi islami abi talha wannan shine abin da ummu sulaim ta zaba ta ci moriyar musuluncin abu talha wa bazliha nafsaha lahu an in aslama tace ta bashi dama za ta aure shi inda ya musulunta وهذا أحب إليها من المال الذي يبذله الزوج tace wannan musuluncin shi tafi so fiye da kuɗi da ake bayarwa na sadaki fa inna sadaqa shuri'a fil asli haqqan lil mar'ati saboda shi sadaki asali haƙƙin mace ne tantafi bihi za ta ci moriyarsa kamar da Qur'ani ya faɗa cewa atun nisaa saduqatihinna nihla ku baiwa mata sadakin su cikakke anan al'aslu kamar da kurtubi ya faɗa ana magana da waliyai ne babanta ko kanin babanta ko wanda aka ce shine madaurin aurenta wanda shi za a je a kai sadaki wurinsa a al'adance ba ba angon ne ke ba ta hannu da hannu ba za a bayar ne sawa'un irin mu da al'ada mu da ake kaiwa kafara na daurin aure an ga bai ta za a ba ba wani za a ba wani babba wani dattijo ko ko kuma kudaran daurin auren ne in ba a wasu al'adun ba dai za a ba wakilin babanta ne a nan ko waliyinta ko wani abu makamancin haka a wasu wuraren kuma za ka ga za a zo da mata a danka mata hannu da hannu ya danganta da al'ada to kuma dai yaya ne Allah ya ce wa atun nisa a sadaqatihin nihla kada a baka ajiyan wannan kuɗin sadaki ko a baka a matsayin amintacce ko kai ne madauran aurenta wan babanta kuma kai ka je ka kashe haramun ne wani ma shi ne je ya nashi auren da kuɗin musamman saboda galibi yanzu ana amfani da kuɗin ai mata wata hidima ne to a bata kudinta kar ka je ka kashe mata kudi to wannan fa wanda aka kawo mishi ajiya kenan to haka kuma wanda zai bayar ma shi ma mijin shi saurayin ko mai yin auren shi ma haramun ne ya cinye mata kudin sadaki sai dai idan ta halasta mishi idan ta halasta mishi to Allah ya ce fakulu min hali fakulu hali an mari'a to zaka iya ci a nan amma lalle a bata kudinta fa'iza radiyat bil ilmi waddini in ta yadda da iliminsa ko musuluntarsa da addininsa wa islamin zauji da kuma musuluntar miji wa ƙira'atihi lil qur'an da karatun shi na alqur'ani to shikenan kana hadha min afdalil muhuri wa anfa'iha wa ajalliha to wannan ana fata ya zama sadaki mafi falala mafi albarka mafi daraja fama khalal aqd min maharin baya yiwa a yi ɗaura wani aure ba tare da sadaki ba wa aina hukum bi taqdiril mahari isasi darahi aw ashata aw ashata minan nas to wanda suke cewa wato dole a yi quantifying abinda za a bayar na sadaki dole a auna shi da dirhami uku shine malikiya kenan ko dirhami goma shine wanne hanafiya kenan ko yace na hujjasu wal qiyasu ila al hukmi bi siyati kauni al mahari ma zakarna nassan wa qiyasan wannan da aka ambata annan waɗannan hadisan sune asalin hujja yana nufin waɗancan ba su da hujja walaysa hadha mustawiyan baina hadhihi almar'ati wa baina almahubati allati wahaba nafsa lin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan abin da aka ambata anan ya sha bamban da abin da aka samu a cikin hadisin mata da ta ba da kanta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya khalisatu lahu min dil mu'minina ita ba da kanta tace ya aure ta kuma Allah ya halasta mushi in yana so ya aure ta fa inna tilka kaga ita waccan matan wa bad nafsaha hibatan mujarrada an waliyin wa sadaqin da ta bada kanta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to an an cire sadaki an kuma cire wali bi khilafi ma nahnu fi nan kuma muna magana akan aure ne da aka sani a al'adar musulunci akwai wali akwai sadaki fa innahu nikahun bi waliyin wa sadaqin wa in kana ghayra maliyin ko da sadakin ba kuɗi ba ne fa inna almar'ata ja'alatu iwadan anil mali ita macen ta karɓi wani abu madadin kuɗi lima yarji'u ilaiha min nafa'i saboda amfani da ta samu na wannan abin walam tahab nafsaha lizawji hibatan mujarrada ka hibati shay'in min maliha ba wai ta bada kanta ne babu komai ba kamar yadda mutum zai bada wani abu cikin dukiyarsa misali bi khilafil mawhubati allati khassa Allah biha rasulahu sallallahu alaihi wasallam sabanin wacce ta bada kanta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya keɓance shi cewa idan aka samu haka yana iya aurenta babu sadaki babu wani hadha muqtada hadhihi al-ahadith wannan shine abin da hadisan nan suke nunawa halaccin yin sadaki da kuɗi ko mun karancin su da yin sadaki da abin da ba kuɗi ba wani abu mai amfani wani abu mai daraja ko da ba za a iya sai da shi ba kamar ilimi kaga ba a sayarwa kamar qur'ani kaga ba a sayarwa kuma abin da ake sayarwa ne kamar littattafai kamar kuɗi kamar dukiyar abin nan wani abu kamar fili ko ko sutura ko makamanta ko kayan abinci duk wanda ya halasta yace wa kad khalafa fi ba'dhi man qala la yakunu sadaqu illa mala kuma akwai wanda su kuma suka ce a a lalle sadaki dole sai kuɗi a mazhabin da Abu Hanifa ne suka ce lalle dole sai kuɗi wala takunu manafi'u manafi'ul hurri a wasu naskokin manafi'u ukhra ko amma asalin rubutun wala takunu manafi'ul hurri wala ilmuhu wala zama wani amfani da mutum zai ci na yanci wato ita matar a mai da ita diya ta ci amfanin yanci wala ilmuhu ko kuma ilimin mijin wala ta'alimuhu sadaqan ko kuma karantar wanda zai yi suka ci wannan ba zai zama sadaki ba fa qawla abi hanifata wa ahmad fi riwayatin an kama ji faɗa ga kuma littafin badai'us sana'i da al-mughni ibn qudama cikin mujalladi na goma wannan magana ta nan insha Allah fi riwayatin anhu ahmad wata riwaya daga gare shi wa man qala la yakunu aqalla min thalath dirahim akwai kuma wanda suka ce kada sadaki ya gaza dirhami uku kamalikin kamar yadda maliku ya faɗa yana nan a cikin tahzibul mudawwana wa ashratu dirahima ka abi hanifa al'imam abu hanifa kamar da ke cikin al-mahsud cikin mujalladi na biyar shi kuma yace dole sai ya kai dirhami goma wa fiye aqwalul ukhar shadza akwai zantuka daban wanda suke fandararru la dalila alaiha min kitabin wala sunna babu dalili a cikin game da alqur'ani ko sunna wala ijma'in ko ijma'in malamai wala qiyasin ko qiyasi wala qawli sahibin ko kuma maganar wani sahabi wannan magana da yake yi ce magana ta daidai cewa abinda muka ga ya shahara yanzu a nan ƙasa wanda yanzu za ga wata rana ma sai a zo ɗaurin aure a ta rigima a ce sai an duba a ga yanzu nawa ne haka wasu limamai suke limamai na gargajiya sai a duba a ce to yau dai rubu dinar yana dubu ɗari da talatin da uku su kuma sun ba da ɗari da ashirin a ce to sai an cika nan take in ba haka ba liman ya ce ba zai ɗaura ba wa ya ga maka ɗaura sai da liman ba ba dole ba ne sai an ɗaura liman yana zama ne intermediary dan ta ai kuskure ya gwada musu yadda yake amma ba dole sai da liman ba daga waliyin ta da waliyin da waliyin shi ko wakilin sa ko da shi kansa ko a cikin gidansu ne suka yi siga aure yayi ya kace su ko su nemi shudu a ce to fajiya an daura wancan aure da wani jama'a ku sheda sadaki kuma kaza sadaka liman idan wata barazana ya ce zai daura ba ko kuma kwanaki aka samu ne ko a Facebook ya dinga hayaniya wai duk auren da ake wai duk basu yi ba Allah ka ji irin wannan shaɓalatin ɓangaro jama'a ya ci fito saboda najeriya ta riga ta zama wata ƙasa mai ban mamaki wani ne kawai wanda ba a san shi ba irin abin da annabi ya ce a rajulu tafi ya takallama fi umurin nas wani makaskanci kawai ya fito ya ce wai da auren da aka yi a jihar kano lokacin da aka yi auren zawara wannan na kano ya ce wai duk ba su yi ba har ya sa malami da rayu sai ta sharhi ta ga ba shi wahala yanzu zaka irin wannan magana da ta shafi balwa amma abin da ya faru shine na farko dai ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai magana akan naira ba bai magana akan naira bai santa ba ko bai magana akan dirhami ne da dinari to sai zama na mu muna amfani da naira da haka duk sanda za a yi wani magana akan wannan dirhami ko rubu dinar ko dirhami 30 ko wane ne dole a nemi menene kima to ana nan ana nan kuma kiman naira din kamar da aka sani ana ta devaluating ɗinta tana ƙara lalacewa tana rugurgujewa ta zama take dinnan saboda ai ai ai ai da kamata in ka in ka lissafa da zinariya ka je tsanani sai ka lissafa da, da, azurfa idan da azurfa ne wata gida wuce dubu hamsin ba inda azurfa ne inda azurfa ita yanzu ba ta da darajar dinari dinari yake da shi misali to me yasa dole sai da zinari to ko da ma haka din ne dai ya tabbata tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya halasta an yi sadaki da abubuwa daban-daban ga sunan mun ji saboda haka wannan karatun na rigima kwanaki a nan tunin tufa aka yi irin wannan rigima har sai da aka kira dan uwa malam Bashir Lawale ya bada wata samina akan karancin sadaki saboda rigima ake ta yi a masallaci har ana nema abu ya zama jidali kasan mutane kowa kuma na iya zama jidali wani liman ya ce ba zai daura ba wani ya ce shi kuma to sai ya daura wani dan take bai ce shi kuma zai daura aka daura liman ya ga an shiga mai aiki abu ne mai zama fitar tsakanin mutane da shi ne aka kira malam bashir wai gaba da lacca akai to a wurin laccan ma sai da suka yi musta da hayaniya cewa a su malikiya kawai su malikiya kawai almuhim duk abin da mace ta yadda in ne hankali ce rashida ce ta yadda cewa shine sadakinta daga cikin kuɗi ko abu mai daraja ya yi a shari'a idan ita kuma bata kai rashida ba wato ya kwaila ce haka abinda waliyinta ya yarda babanta ko wanta ko wanda ya dora mata aure abin da ya dashi kenan ya zama sadaki abinda dai ake so shine kada a bata kasa da abin da ta cancanta abin da yake cewa sadaqul bihil kar kai taking advantage ka ganta marainiya ko ka ganta bata san komai ba ko wata ko iyayenta ba su da wayewa kai sai ka ba su naira 300 misali za su rika bai shi cin masara ba ka ce ya ce duk komin karanci ba ku ga wannan wannan zalunci ne ko to kake amfani da wannan damar kai haka ka ba su abin da zai zama mai daraja ne gwargwadon hali gwargwadon bukata gwargwadon abin da za ka iya shine mala ya ci gaba da cewa wani mamanid da afi hadil ahadithi allati dhakarnaha ittisasa bin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai ce duk waɗannan hadisan da aka ambata ai sun keɓanci manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam aw annaha mansukha ko yace an share hukuncin su aw anna amal ahli almadinati ala khilafiha ko yace mutanen Madina ba haka suke yi ba fa da'awa wannan kurari ne la yaqumu alaiha dalilun babu hujja kai wal aslu yarudduha asalin abin da ake akai ya tunkuda waɗannan wa qad zawwaja sayyidu ahli almadinati min at-tabi'in sayyid ibn al-musayyib ibnatahu ala dirham in ka ce aiki mutanen Madina to ga wani babban malami a garin Madina a cikin tabi'ai sai da dan musayyab da ake cewa akhirul mutaqaddimina ya taba da Aisha aure da dirham biyu walam yunkir alaihi ahad ba wanda ya mushi inkari bal udda zalika fi manaqibihi wa fada'ihi sai ma aka ga wannan a matsayin falalaci da darajar shi aka dinga ruwaitowa a cikin tarihin san ga koma cikin littafin sai da dan mansur as-sunan na sai dan mansur da hilatul auliya a cikin tarjamarsa da sayar alamin nubala a cikin tarjamarsa da littafin abin nan al-kamil da ibnu aji al-durjani da zaka ga kissa a cikin mujalladin sa na hudu sai da dan musayyab da dan shi da wani aboki a wani dalibin sa din nago matarsa ta mutu bai zo makaranta ba kuma ya tambaye shi yaya aka yi yace ai an mishi rasuwa ne shine bai samu halin zuwa ba ya dan zauna ya dan dawo cikin hayyacinsa kaga usali su suna gano da an mutum mutuwa ko su ci gaba da sabga shi duk wanda ka jira faɗa ka ba shi aka mutuwa bane akwai mutuwa na aka maka ba za ka yi wata sabga ba dole sai ka jira kawo warke tukuna wannan wannan wannan wannan kawai zangai ne na usali saboda babu wani nashi ya taba mutuwa yace ai da an yi mutuwa kawai kowa ya koma kasuwa ba wanda yake dole sai ka je kasuwa an yi mutuwa ko kakkace amma dai ɗabi'atan ba za ka iya zuwa bane mutuwa ta shafe ka saboda ka bau ka bari sai ka kawo kanka tukuna ba zai maka addu'a ba amma tana nan zuwa kanka za a ga yadda za ka yi to wannan usabin bai je makaranta ba rana da aka mai wannan mutuwa washe gari da ya zo sai sa ido ya tambaye shi sai ya ce ai matar shi ce su kana da wata ya ce ba ni da wata ita kuma ƴan gidan sa'idu ɗin nan yarinya ce kyakkyawa daga cikin mafiya kyan ƴan mata a madina sannan kuma malama ce ta iya ƙurai ta iya hadisi sannan akwai wasu manyan mutane cikin ƴaƴan sarakuna da suka nema wurin ta ce ba zai bayar ba kaga ta hada komai amma ya ba wannan usanin da bai da komai kuma yace to dan aura maka yata wanci ce ta wata malami yace ga ka da mukai zan ba me kake da shi yace ban da komai ce je ka samu dirhami biyu ka kawo kamar a ce naira dubu biyu ba shi ne dirhami biyu ba dan rashin darajar kudin Najeriya ba eh kai ko da ce aka dubu ashirin ce kowane dirhami daya naira dubu goma ko to kaga kuma sai dan musai da wannan abin inda kuskure ne da an yi ca a kan shi a madina a ce malami yana aiki da wannan irin ɗabi'a ya saba wa karatu ba roito haka ba maimakon haka ma sai aka dinga ba da labarin abin ana mamakin irin wato dattakunsa da mutuncinsa ya zama mashi falala وقد تزوج عبد الرحمن بن عوف على صداق خمسة دراهم عبد الرحمن بن عوف وند أتاجري حديث yana cikin littafin Sahih Bukhari yana kuma cikin sunan Abi Dawud bayan dawowar shi Madina bayan hijira din nan da ya fara kasuwanci wata na kawai sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi da ainihin wato abin nan alamar turare irin na angwaye ya tambaye shi cewa ya aure ne to a lokacin aka ce ya bata sadaki ne wanda yake wazin nawatin min tamrin ya bata dabino wanda yake kuddira an yi awon shi bi hamsati dirham kudin shi dirhami biyar dirhami biyar ya bayar kamar a ce misali wato mun dauka game da muka lissafa da mun dauka dirhami ko dirhami da dubu ashirin to dubu ɗari ce na misali ya bata sadaki kuma wannan fa multimillionaire ne ba wai talaka bane ba amma ya bada sadaki wanda ke karami wa aqarrahu nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tabbatar da shi hadisi yana cikin bukhari da muslim da littafin ibnu jarud al-muntaka na ibnu jarud wanda anan ne ma aka ambaci cewa ya bata sadaki wanda yusawi khamsata darahi wazin nawatin min tamri yusawi khamsatan abin nan afwan wazin nawatin min dhahabi yusawi khamsata darahi wala sabila ila ithbatil maqadiri illa ala jihati sahibi shar kuma za a iya tabbatar da abu a ce ga awan shi kaza da kaza ba sai in shari'a ce ta tabbatar sannan za a sanya ma abu kadari a ce to sai ya kai kaza ko bai kai kaza ba al-imam ibn qayyim kamar yadda yayi wannan karatun anan in ka koma da tafan shi kamar ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin a cikin mujalladi na hudu can ma ya tattauna akan wannan magana haka na a cikin tahdhibus sunan nashi da ila yau da kuma cikin littafin shi abin nan bada'il fawaid yayi wata magana takaitacciya to haka nan a cikin malikiya din ma akwai al-Imam Ibn Abdul Bari a cikin al-Istizkar fi madhahibi fuqaha al-amsar sharh muwadda cikin mujalladi na biyar shi ma yayi watsi da wannan magana haka nan Ibn Rushd a cikin al-Bidayatu Bidayatul Mustahid shi ma a cikin juz'i na biyu shi ma ya warware magana da kuma cewa wannan kiyasi ne wanda ba shi da tabbas wannan kiyasin kiyasi ne fasidi da haka wannan magana kaulan wahidan magana ce marjuhiya wadda ba za a yi itibari da ita ba a wajen fatawa wallahu alam kace mene to ai wannan shine abin da Umar ya ya kokarin yi abinda dan uwa yake tambaya shine ina hukuncin a samu wata alƙarya ko wani gari a hukumance a sanya abin nan ko a sa wani parameter na karancin sadaki ko yawan sadaki ina jin yawa ne aka saka ko yawa ne aka ce kai ya wuce kaza saboda mutane suna yin alfahari to ne a cikin masalih mursala idan gwamnati ta ga ya dace ta haka saboda kare wata maslaha amma za ta iya yi za ta iya yin haka don a hana mutane yin wata barna amma kada a yi sai da shawarar malamai yan malamai suka duba su ga ya dace cewa eh yanzu samari sun kasa yin aure saboda saraki ya yi yawa kowa ya tashi ba zai iya yi ba inda ka je neman aure ana shan wahala to sai a ce to jama'a daga yanzu kada sadaki ya wuce kaza saboda ana so a dan kakkau da ƴan mata da suka yi wa kuma dama shi aure yana da alaka da al'ada yana da alaka dan asalin shi mu'amala ce musulunci ya shiga ciki ne dan ya ciccire abubuwa masu wahala wa da ankum israkum wal adalati kan alaikum yanzu kaga misali yanzu mu nan kasar yammacin da ake cima north west Kaduna Kano Zamfara Katsina Sokoto aure anan yana da arha sosai in ka kwatanta da abin da yake a irin Yola da gongola borno kenan yanzu mutum gama garin aure da zaka yi a borno sai a ce sai ka biya sadaki wajen dubu ɗari biyar misali kuɗin kuɗin tarare dubu ɗari uku kuɗin ƙunshi dubu ɗari da hamsin sai ka ji kana usa da kuma malam bulle fita da mata ta tafi amma yanzu a nan sai ka auri mata hudu da wannan kuɗin Allah ko ko ce ka bata sittin sittin shi kenan kawai sauran kuma aikanci su da kawo a can masu yin wannan ba sa jin ya musu nauyi sun yadda al'ada sun ka ci gaba da yin kayan su mu kuma yanzu nan ka je neman aure a kan za ka ga maka wahala ko so da za ka sha wahala da haka babu laifi a hukumance idan gwamnati ta ga dacewar ta sanya wani abu irin abincin da Umar yayi ai ko da matar ta yi ma Umar magana ai ta yi magana ne da irin zuciyar mata amma akwai fuqaha'u a Madina su Aliyu da sauransu ba su Umar inkari ba ba su mishi inkari ba wata ko wannan mata ta yi inkari da irin tunanin mata har yanzu mata shi wannan shi tunanin su shi da tunanin su duk matan da kake gani da hijabai da niqabai da kuffazani kamar shi an gobe ki zaka irin yadda suke in an gobe ki ba su da bambanci da sauran mata illa man asama Allah za su iya cire duk wannan hijaban da niqaban nan su ci uban rawa abin su su sha rawan su su yi duk abin da ka san ana yi sannan kuma su rufe kayansu su fito astaghfirullah haka suke ko ba haka bane to haka mata suke in an ga ɗaukar amarya ai ta jidali da su sai an kawo motoci guda goma sha biyu karasa kwambo ɗin gwamna ne ko ina za a ji duk mata ne waɗannan saboda haka idan a hukumance malaman fikihu sun ba da dama cewa a hukumance ana iya yin haka saboda a sauƙaƙa wa al'umma kuma a hana yaɗuwar ɓarna ko a hana yawan ƙunusa wato mata su girma su rika babu aure ba maslaha bace a cikin al'umma bala'i dan zawarawa ko ƴan mata riƙaƙu suka yawa a cikin mutane ko ba su da aure ina za ka gane wannan bala'i je ka cikin jami'ai ka ga yadda ake bala'i saboda ga suna an tara ta firɗa firɗa suna cikin maza kuma duk ba su da aure ka ga irin ɓarnar da ake zaka ba daidai bane abin da yake ana ganin zai zama maslaha ga al'umma kuma a kau da kai abin da ya sama wannan dokokin ba su cika yin ƙarfi ba saboda galibi sarakuna ne suke saka su sarakunan nan kuma ba su da ƙarfin doka a hukumance kawai suna yi ne a inda suke ganin za a ji maganar su wataƙila a ƙauye ne ko wani ƙaramin alƙarya amma da a ce gwamna ko ciyaman na local government ko wata hukuma ta musamman da take da kamar hizba ta sa wannan dokar ta kuma yi enforcing dokokin za su yi kyau za su yi kyau a rage mutane matsalolin aure wanda za su za su sa aikayin aure a rage yawan masu masu zama babu aure Allah ya kyauta to za mu saurara ne insha Allah sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah